إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمي gashi a wannan lokaci wannan majalisinmu na farko ne a cikin karatun da muka yi niyya mu tabbatar da shi alƙarmar daura akan azumi da abin da yake da alaƙa da shi na hukumce-hukumce ba don komi ba saboda mu tarbi wannan babban bako a bisa ibadar da za mu yi a kan ilimi da basira shi yasa muka jingine dukkan karatuttukan da muke yi ganin cewa lokaci ya ƙure mu ga gabanin Allah maɗaukaki ya gwada mana wannan kamawar wata la'alla za mu karanci abubuwa masu yawa. Muka ga ya dace mu sa wannan littahi domin littahi ne wanda ya gangamo masail na azumi wanda mai shi wanda ya wallaha littahin wannan ya sa mai muzakkira fi ahkamis siyam. Mun duba shahi na biyu za mu ga suna wannan littafi ismul kitab muzakkiratun fi ahkamis siyam i'dad abu ibrahim muhammad bin abdul wahhab al-wasabi al-abdali kuma kama man ce muna 19 ga watan sha'ban hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan biyu miladiya na da 2025 mu duba shahi na shahi na biyar mala ya fara gabatar da wannan littafi shine al-muqaddima gabatarwa yace alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin was salatu was salamu al atamman al akmalan ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dukkan godiya ta tabbata ga Ubangijin talikai. Al'alamin jami ne na alam, alam dukkan abinda kuma bayan Allah ne alam ne, duk abinda ba Allah ba ne ba ta wannan alam ne, kina halittu a takaice. Wala aqibatu lil muttaqin kyakkyawan makoma tana ga masu tsoron Allah madaukaki su ne wanda suke umarci suna aikata abeban da Allah da manzo suka yi umarni kuma suna hannuwa game da abin da suka hana wala udwana illa ala zalimin kuma babu zalunci ko sakamakon zalunci sai akan azzalimai wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani tsirayen Allah da amincin su cikakku kammalallu su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hakanan a bisa alayen gidan shi wa sahbihi da sahabban shi ajma'in gaba daya mala yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina tabbatawa lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la wanda shi kada yake bayar da abokin tarayya a cikin rububiyyar shi da uluhiyyar shi da asma'in shi da sifatin shi Allah bayar da tarayya a cikin al'amarin da ya shahi ayyuka ne nashi haka bayar da tarayya a cikin abin da ya shahi bautar bayi ne zuwa gare shi sannan kuma bayar da abokin tarayya a cikin sunayen shi da kamannin shi واشهد ان محمدا عبده ورسوله ina tabbatawa lalle Muhammad dan Abdullahi bawan shi ne kuma manzon shi ne ballagar risalata tabbat ya isus da sakon da Allah madaukaki ya aiko shi da shi wa addal amanata kuma ya bada amana wa nasaha al umma kuma yayi wa al umma nasiha shine dora su akan turba ta alkhairi da kare su akan turba ta sharri wajahada fillahi haqqa jihadi kuma yayi gogormaya domin Allah madaukaki mutukan gogormaya da jihadi hatta atahu al-yaqin min rabbi asida mutuwa ta zo mishi daga ubangijin shi fa salawatullahi wa taslimatihi alai filayan Allah da amincin shi su ƙara tabbata a garan shi wala alihi haka na absa alayen gidan shi wa ashabihi da sabon shi wa atba'ihi da mabiyan shi ila yawmiddin hatta shin kiyama amma ba'du mala yace bayan haka fa hadhihi nubdhatu al-mukhtasira fi ahkam as-siyam wannan wani bangare ne takaitacce a cikin hukumce-hukumcen azumi uqaddimu hali ikhwani al-muslimin ina gabatar da ita ga ‘yan uwana dangina musulmi, asallah an yanfa'ani wa yanfa'uhum biha, ina fata Allah maɗaukaki ya amfanar da ni da wannan muzakkira kuma ya amfanar da muminai ko musulmi da ita, fi duniya wal akhira a nan duniya da lahira, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat lalle Allah maɗaukaki mai sauraron mai roƙo ne. qaribun mai kusa ne ga karbawa wanda yake roƙon shi yake kiran shi wa sallallahu ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam tsira ya Allah da aminci zikara tabbata akan annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira kuma ya kubutar da su kubutar su mai yawa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin kuma ƙarshen roƙon mu ko addu'an mu shine dukkan godiya ta tabbata ga ubangijin talikai قال اليمن الحديدية مسجد السنة wannan abin da malin ya ya gabatar da shi akan wannan littafi lashi ko kuma muzakkira ta shi duba shahi na bakwai qala ad-dars al-awwal shurut siyam shahr ramadan sharutan azumin watan ramadan malan kai tsaye ya fara wannan littafin shi da bayanin sharuɗa amma Allah saboda muzakkira ce dama ita kuma asalin muzakkira littafi ne karami wanda zai tattaro mas'aloli wanda za su sa ɗalibin ilimi ya karanta ya koma cikin manya-manyan littattafai ya kwaɗaɗa al'amarin ilimi shi yasa ba komai ya kawo ba amma iya da kyau mu fahimci menene azumi a cikin halshe na larabci kuma menene azumi a shar'ance domin akwai wanda za su yi tunanin cewa azumi kawai ya kumshi abinda halshe na larabci zo da shi malamai suna cewa as-sawm fi islam naw'un min al-ibadat al-muhimma azumi a cikin musulunci wani nau'i ne na ibadodi masu muhimmanci wa aslu sawm sadun wawun mim asalin wannan kalma ta saum tushenta harafi ne na sad da harafi waw da harafi mim yuqalu sama sauman suna cewa yayi azumi ya azumci azumi wa siyaman aidan ko kace sauman ko kace siyaman fil lugati a halshi na larabci ma'anar shi mutlaqul imsak kamewa daga komi magana ce kake aiki ne kake wani abu ne kake idan ka bar shi sai zama to ya ya dauki ma'anar al-imsak ya dauki ma'anar sawm wal kaffu an shay barin wani abu minhu qawluhu ta'ala hikayatan an maryam na daga wannan lafazi ma'anar wannan azumi a lugance ko a harshe da larabci kamewa daga kowane abu abinda Allah madaukaki ya fadi game da hikaya ga maryam alaihi salam faquli inni nazartu lirrahmani sauma ki ce musu lalle ni na sha alwashin a kamewa da magana ga Allah madaukaki na dauki alwashi ga Allah madaukaki kan cewa ba zan wa kowa magana kina a yau ba wanda zan wa magana qala ai imsakan anil kalam kina na kame daga magana والصوم في الشرع الإسلامي عبادة بمعنى الإمساك عن المفطرات على وجه مخصوص وشروط مخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد إلى الله أزمي أشرعا شيني مسلم ibada ce wadda ta dauki ma'ana kamewa daga dukkan abeban da zai karyawa mutum azumi ko ya gurgumtar mushi azumi abu sa wata bangare keɓantatta da sharuɗa keɓantattu tun daga fudowa alfijir na biyu na alfijir kashi biyu ne akwai alfijir na ƙarya alfijir alkazib akwai alfijir asadik kinan alfijir na biyu wanda yake haramtar da cin abinci bayan hutowar shiga mai azumi ila gurubi shams ya zuwa faduwar rana bi niyyatit ta'abbud kuma da niyyar yin bauta me yasa malamai suka takaitar da anan suka iyakance azumi da niyya domin dukkan ibadar da babu niyya ba ambata ta ibada sai zaman to ta zama al'ada kamar mutum a ce bai samu bai karya ba bai ci abincin rana ba har zuwa faduwar rana a shar'ance ba zai a ce yayi azumi ba idan ya wani da yunwa amma in ya zamanto iya da niyya azumi sai zamanto wannan barin cin shi da shan shi ya dauki ma'ana azumi wala yaktasiru ala sawmi ramadan shahru ramadan kuma wannan ta'arifi ko sanar da azumi bai takaitu ba akan watan azumi kadai bal yashmalu jami'a anwa as-sawm ya kumshi dukkan nau'o'i ko dangogi na azumi wa huwa imma fardu ayn azumi ko dai kasance farali ne na aini dole ne kowa ya yi wanda Allah maɗaukake ɗorawa nauyi wa huwa sawmu shahri ramadan min kulli am shine azumin watan ramadan na kowace shekara wa ma adahu imma wajib banda watan banda azumin watan ramadan ko dai zamanto wajibi ne misali sawmul qada aw an-nadhr aw al-kafara misali azumi na ramko ka bar wani abu na azumi zaka ramka shi ko kuma ya zamanto azumi ne da ka dau alwashin Allah ya ma kaza za ka yi azumi kaza ko kuma azumi ne na kafara ka aikata wani abin da ya sanya za ka yi kafara ka yi azumi wannan sai zamanto kashin wannan guda uku na wajibi ne wa in ma tatawwu ko kuma ya zamanto azumi ne na nafila ba farali bane ba ba wajibi bane ba sai zamanto nafila ne ita kuma ta kumshi al-masnunul muakkad wanda azumin da ya zama tuna nafila ne masu ƙarhi wanda mazala sallallahu alaihi wasallam baya baransu misalin azumi na litinin da alhamishi misali azumi na arafa misali azumi da sauran wanda suka zama to azumi ne dai na sunnoni wal mandub da wanda ake so wal mustahab wal nafl al mutlaq kuma da azumin da za a yi shi sake tun ya ga iya da damar da zai azumi ko da baran litinin ba baran alhamishi ba ba na ashura ba ko kuma na wannan ba sitta shawal ba sai ya azumi na nafila sake wa min sawmi aidan min sawmi aidan ma yushra'u tarku kuma hallau azumi akwai azumin da an shar'anta barin shi a an shar'anta an karhanta yin shi kenan ba a so a yi shi wa huwa sawmul manhiyu anhu shine azumin da aka hana a yi shi ka siyamu yawm shak kamar azumi na ranar shakku misali ana tamanin yau wata zai kama ko gobe mutum ya zo ya ce to bari in zo in ya azumi la'alla in tarba azumi in gobe ya dace wata ya kama shikenan ne ina cikin azumin ramadan wannan shine ranar shakku ba a wannan haramun ne mutum ya yi azumi a irin wannan rana wa ya harmu sawmu yawmul eid al-fitr iday al-fitr wal adha haka nan haramun ne mutum ya yi azumi ranar sallar layya da ranar sallar azumi fitr wannan kuma so tari mutane suna wannan kuskure dalilin cewa bin yarda ba da ganin wata al'umma tana sallah mutum ya je idi ko kuma ya zama shi iya azumi wannan haramun ne in koda baka yarda ba ranar sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar sallah ranar da al'umma take sallah ranar layya ranar da al'umma take layya idan sai ka bari bayan haka sai ka ramka azumin da ya kubce ma والصوم في الإسلام هو عبادة يتفق المسلمون على اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد ماهيتها وأساسيتها فهو معنى الإمساك عن المفترات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية ما ليتي أزمي عبادة ود دكا مسلمي سن هذا كي akan cewa ana bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka ta bangaren kebantar da menene ma'ana azumin kanshi kuma da gimshikan azumi ko tushen azumi kenan ma'anar shi shine kamewa daga dukkan abin da zai karyawa mutum azumi ko ya gurguntar da shi tun daga fudowa alfijir na biyu har zuwa faduwar rana da niyyar ibada kama anna sawmu shahr ramadan min kulli amin kama yadda ya zama to azumin ramadan na kowace shekara furida bi ijma'il muslimin wa huwa ahadu arkanil islam azumi na ramadan an farlanta shi wannan kuma ga ga haduwar kawunan ra'ayin malamai gaba ɗaya na musulunci wa huwa ahdu arkanil islam khamsa na daga cikin rukunai guda biyar na musulunci wa fadailuhu muta'addida falala ta azumi suna da yawa wa yushra'u qiyamu layalihi an shar'anta tsayawa raya darerakin wannan azumi wa khususan al-ashr al-awakhir min musamman ma goma ta ƙarshe na watan Ramadan wa fihi lailatul qadr cikin shi ake da lailatul qadr wa tata'allaqu bihi zakatul fitr hallau azumi na rataye zakatul fitri na rataye da azumi wa huwa idul indal muslimin maw'idun lil al-farha azumi wajen musulmi guri ne al'amari ne wanda yake zo musu yau da gobe na farin ciki aka ga mutane suna cikin farin ciki idan azumi ya zo walbir da dukkan aikata dukkan alkhairi wasila da sadar da zumunta wa awaid alkhair da aikata ayyuka na alkhairi wa furida sawm ala almuslimin fi sanati thaniya lil hijra an farlantar da azumi na ramadan a hijira tana da shekara biyu bi adillatin minha da dalilai na daga cikin wannan dalilai fada Allah madaukaki da yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya farlanta muku azumi kamar yanda ya farlanta shi a bisa al'ummomin da suke gabaninku ba dan komai ba saboda ku samu takwa da azumin da ba zai sanyawa mutum tsoron Allah ba to wannan azumi ba a ce ba bai yi ba to amma kuma amfanin shi kadan ne wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace faman shahida minkum shahra falyasum dukkan wanda ya halarci iya zamna a gida ya halar azumi watan ramadan ya kama to ya azumce shi haka ne yazo a cikin hadisin bunyal islam ala khamsin an ambata a cikin wasom ramadan da azumta azumin ramadan wa hadisul arabi sa'il an shara'id din haka yazo a cikin hadisin da balaraban da yazo iya tambaya game da shari'o'in addini kala hal alayya ghairu wa zala sallu banda wannan akwai wani abu a kaina kala wa somo sharar ramadan wa zala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai da azumin watan ramadan min kulli amin fardun ala kulli muslimin mukallaf wanda ya zama to na kowace shekara kuma farali ne amsa dukkan wanda nauyin shari'a ta hau kan shi muti'un mutiqul lisawm wanda yake da ikon yin azumi غير مترخص بسبب المرض او او السفر banda wa'anda aka rangwamta musu dalilin rashin lahiya ko bulaguro wala yasihu sawmu illa min muslimin aqilin ma'a khuluwi almar'ati min alhayd wan nifas azmi bayya inganta sai ga musulmi kafiri in yayi azmi to ya wuni da yunwa bai Allah bai karba ba ina azmi bayya inganta sai da musulmi musulmin ma sai mai hankali kuma gami da ƙari mace sai ta wohinta ta kubuta daga jinin al'ada ko na haifuwa. Na'am. Wani somi ahkamin mufassala, azumi na da hukumce-hukumce wanda aka faɗaɗa su aka yi bayaninsu fi ulumin furu'il fiqh a cikin ilimi na faru'a na fiqh wa minha fara'idus sawm na daga cikin wannan hukumce-hukumce farillan azumi wa arkanuhu da rukunan shi wa shurutuhu da sharuɗan shi wa mubtalatu da abiban da suke bata shi wa mustahabbatu da abiban da suka zamanto mustahabi ne ana so aikata wa kuma wa makruhatu da abiban da aka ki aikata wa ahkamil fitr da hukumce hukumce na shan ruwa wal a'zaru shar'iyyati al mubihati lil fitr da bayanan uzurruka wanda aka aka yi ba mutum dama uzuri ya sha ruwa in sun samu wa mawaqitu samu da lokutan azumi lidukhuli shahr dalilin shigar lokaci wa khuruji da fitar shi wa waqtul imsak da lokacin da mutum ya zamanto wajibi ne ya kame wa tasahhur da yin sahur wal iftar da sharwa wal qada da ramko wal ada da yin azumi a lokaci wa ghairi zalika da sauran hukumce hukumcen da suke da alaka da azumi wannan malam bai dan yi bayanin wannan ba saboda kuma da man muzakkira ne mu komo kan abin da malam ya fadi qala ad-darsul awwal darasi na farko shurutu siyami shahri ramadan شرط عزم وتر رمضان شروط صيام شهر رمضان سبعة شرط نا وتن عزم رمضان نا عزم رمضان عفوا غدا بكوي ne وتنقسم الى قسمين wannan sharuɗa sun kasu kashi guda biyu alqism alawwal shurutun sihhatin shurutu sihhatin wa hiya arba'atun akwai sharuɗa na inganci kuma su guda hudu ne kenan azumi ba zai inganta ba ba zai zamanto karbabbe ba sai an samu wannan sharuɗa guda hudu na farko al-islam kamar yadda bayani ya gabata sai da musulunci Allah baya karɓin wata ibada ga wani mutum sai in musulmi ne domin Allah ya sanya shari'a ta musulunci ita ce shari'a tabbatata wadda ta shahe dukkan wasu shari'o'i shi yasa ba wata ibada ba ta da wani matsayi idan ba kalkashin shari'a ta musulunci ba al'aqlu hankali sai mai hankali azumi yake inganta ga wanda yake da hankali mahaukaci idan yayi azumi to azumin shi ba ingantacce bane domin shari'a ko dono lokaci ta musulunci tana aiki ne da hankali duk abinda shari'a za ta yi umarni to sai ga masu hankali shi yasa ko da ta'addanci mahaukaci yayi ba a mai ba a mai shari'a ba a tsaida mai haddi ko kisa yayi Allahumma la Allah idan ma'abutan shi waliyan shi suka yi sakaci an san iya banna a razanar da su amma shi dai ba za a mai haddi ba tasbitun niyya min al-layli li kulli yawmin kwana da niyyar azumin gobe na kowane dare kuma wannan ma akwai sakaci akan so tare mutane suna sakaci akan watan ramadan azumin ramadan iya bukatuwa ga mutum ya kwana da niyya ko da dai ya dauki niyya ta yin azumi na kwana 30 ko kwana 29 a dunkule wajibi ne duk lokacin da zai kwanta ya kwanta da niyyar yin azumin gobe saboda mene la'alla kai niyya azumi na wata guda kwana 30 ko kwana 29 a wayi gari wani uzuri wani abu illa ta same ka ko ta bulaguro ko ta rashin lahiya ta ajiye azumi idan niyyar ka ta yanki kuma wannan a hadisi ne tabbatacce kamar yadda zamu gani shi yasa mala yace tabiyutun niyya min al-layl li kulli yawmin wa aqduha fi awwali waqtihi kuma da ƙulla tabbatar da wannan niyya hallo a lokacin farkon azumin inda intiha'il mutasahhir a lokacin da mai mai yin as-suhur ya kare suhurkin shi mun gane ko kuma haka nan ne yanzu misali mutum kai niyyar azumi kahin kai suhur ka tabbatar da niyya kuma kai suhur in ka sha ruwa bai kai ka gane ka shiga cikin wannan Allahumma sadi in lokacin bai shiga ba sai zaman to nan ma hallo mas'ala ce kenan kai kwan da niyya sannan ka kare sahurkinka gabanin alfijir ya hutu ka tabbatar da wannan niyya ka kulla niyya azumi min suhurihi daga ƙarshen sahurkin shi fa an hafsata ummul mu'minin radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga hafsa uwar mu'mine wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta kala ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyama min qabla al-fajr fala siyama lahu wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah haka Ibn Hibban a cikin majruhin haka Daruqutni a cikin littafin shi Imam Al-Albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin littattafan shi masu yawa na daga cikin Sahihul Jami' haka Imam Daruqutni ya fitar da shi da Imam Al-Baihaqi daga hadisin Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya zo a cikin sayil jami kenan dukkan mutumin da bai kwan da niyya azumi ba gabanin alfijir to baya da azumi na wannan abu ne mai muhimmanci amma azumi na nafila ba sai ka kwan da niyyar shi ba ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi babu abincin da zai ci babu kari sai waye gari ya ce to zan zarce kenan ne yanzu azumi nake sai zarce da azumin shi sai aka gane cewa azumin nafila in ma baka kwanda niyyar shi ba babu lahi kana iya tashi da niyyar ka tashi da azumi na nafila amma azumi na Ramadan to ana bukatuwa ya zama to ka kwanda niyyar shi koda ka dauki niyyar azumin yin kwana 30 ko kwana 29 sannan kuma bayanin kan cewa niyya ba ta da alaka da baki so tari mutane suna talaffuzi suna bayanin niyya Allahumma inni nawaitu siyama shahra ramadan 30 yawman ko 29 yawman a'a ba abin da ya dame ka da baki sai ka wani niyya ana yin ta ne a zuciya niyya mahalluha alqalb mabagiran niyya zuciya ce ba baki ba shi yasa ba a taba sanin ba taba ba sanin wata ibada wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayanin yin niyyarta ya dauki niyyarta karara aji hatta malamai da suke kwatantawa na talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak malamai suka ce a wannan ba bayanin niyya bane a bayanin shiga cikin ibadan ne misali kamar takbiratul ihram a sallah ai kana yin takahin kai kabbara ta harama ko to hakan su ma talbiya da za ka yi to wannan ya shiga cikin kamar bayanin ka shiga cikin ibada ce wadda take takmima قال وعلق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حاشيته على بلوغ المرام لابن حجر قلقشن صفحة 404 مالا ياي تعليق العلامة الشيخ محمد بن صالح الأثمين رحمه الله ياي دم بياني شرحي أتكين حاشية ديوة تبلوغ المرام حاشية كما تن شرحي ني أكم بلوغ المرام نا ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى أتكين شاهنا 404 yake cewa alhadith yadullu ala amri bi bi aqdi niyyati siyami fi awwali waqtihi wannan hadisi na nuni akan kulla niyya azumi a farkon shi inda intihai sa'imi min as-suhuri a lokacin da mai azumi ya kare sahurkin shi a can sannan kuma yayi ta'liqi qala wa fi qala wa fi sharh al-mumti' ya ce a shartu lugatan al'alama mun gane cikin dai ƙasan ƙalƙashin hashiya ƙala a shartu lugatan al'alama mai ake cewa sharaɗi a halshi na larabci shine alama wa inda al'usuliyin wajen malaman usulul fiqi ma yalzamu min adamihi al'adamu wa la yalzamu min wujudihi alwujud shine abin da yake tilastar da rishin shi rishin abu sannan kuma samuwar shi bayya nuna samuwar abu mun gane ko wannan shi ne sharadi ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud malai buga misali domin mu fahimta qala al-wudu'u lis-salah yalzamu min adamihi adami sihhati as-salah misali sallah game da sallah arwalla game da sallah yin arwalla yalzamu min adamihi adami sihhati as-salah rishin arwalla na kai ga rishin ingancin sallah ko ina wanda baya da arwalla babu sallah tare da shi wala yalzamu min wujudi wujudi salah kuma samuwar arwalla bayya tilastar da samuwar sallah mun gane ko kana iya arwalla ba tare da kai sallah ba idan kai arwalla ba sallah bace ba kai dai kai abin da ya zama to sharadin sallah ne abu na sharadi na hudu yuzadu fi haqqil mar'ati khuluha min al-haid wal nifas mace tana da sharati an dada akan ta sharati na hudu shine kubutarta daga jini na al'ada ko na haifuwa idan halin da mace take na cikin jinin al'ada ko na haihuwa to babu zancen azumi tare da ita wannan kuma mallam yace unzur li sharhin niyya fi siyam ka duba a cikin sharhin niyya na siyam kalkashin fatawa lajnal da'ima na ta biyu القسم الثاني kaso na biyu na sharuɗa shuruɗu taklifin sharuɗa na ɗora nauyin ibada can mun ga sharuɗa na inganci guda hudu ko ba sa samuwa azumi bayya inganta sai da su yanzu kuma akan wane ne zamanto azumi wajibi farli shine na taklif wahiya salasatun sune guda uku alqudra azumi bayya zamantowa wajibi akan mutum na Ramadan sai iya da iko gane ko sai iya da ikon yin azumin misali iya cikin rishin lahiyar da ba za ta iya bashi dama ba yayi azumi kina azumi bai zamto wajibi akan shi ba a wannan halin da yake ci har sai in wannan halin ya gushe daga kanshi rishin lahiyar da za a warke ce in ya warke sai zamanto wajibi akan shi in kuma wanda zai kafara ce da ciyaswa sai ya fidiya da abin da ya kamata haka sharafi na biyu al-iqama azumi bai zamantowa wajibi na Ramadan ga wanda yake cikin halin bulaguro. Ngane ko iya zamantowa wajibi ga wanda yake zamne. Amma idan halin yanayin shi na bulaguro ya gushe, zai lissafa ranakun da ya sha azumi a halin bulaguro bayan Ramadan sai ya kara sai ya zama kashi. Amma a halin bulaguro a ce tilas sai yayi azumi, Allah bai dora mai wannan ba. Mun gane ko sai dai kuma akwai ramko a kan shi. Kenan sai mutum iya zamne a gida a lokacin da yake zamne wurin zaman shi lokacin Ramadan ya tashi albulugu shine balaga to kuma balaga tana kasancewa da alamomi masu yawa amma ya zamanto hutowar gashi a wuraren da gashi yake hutowa hammata da gaba ko mace ce hutowar mama ko kuma canza murya ko kuma al'ada ta mace da abin da ya kamata kuma walki idan wannan yanayi kuma wannan ma ya kamata uwaye su lura da halin da ‘ya'yansu ɗiyansu suke ciki su yi lura da balagarsu su tari za ka ga ‘yan mata da yawa sun balaga amma ba sa azumi mugun tunaninsu cewa a'a mace ba ta azumi sai an kai ta gidan miji shi kuma aure baya da alaka da ibada kowanne daban-daban ibadar da Allah ya dora ta daban take da da aure aure sunna ce ko bata bata da aure inda ta balaga to wajibi ne ta yi dukkan ibadodin da Allah madaukake dora ta haka sar mai samari da yawa zaka ga balagaggu ne amma kuma ba sa kulawa da azumi duk da cewa alhamdulillah yanzu akwai wani nau'i na canjin yanayi za ka ga matasa yara su tari suna to ƙoƙarin kwatantawa amma duk da haka za ka ga samu ɓangaren 'yan mata to akwai matsala kala a shartu menene sharti duk da cewa wannan gaba kamata ya ta kasance a can baya inda muka yi bayani kala a shartu ma yalzamu min adamihi al'adamu wala yalzamu min wujudihi alwujud kamar yadda muka yi bayani wannan idan muka koma a cikin شرح الأصول من علم الأصول نا العلامة الشيخ محمد بن صالح الأسلمين رحمه الله تعالى أقول لوكتي لوكتي أيكو to muna iya tsayawa akan wannan mu tashi akan darasi na biyu abinda muka wadi daidai kuma insha Allah za mu ci gaba kusan kullun za mu yi darasin wannan tsaka a wannan lokaci tsakanin magruba da isha sai ranar juma'a bi idhnillah azza wa jalla sai mu sallake ta wa alaikum assalam wa rahmatullah al'imsak shi ne kamewa daga cin dukkan abin da kamewa daga dukkan abin da zai karya ko ya gurguntar ma'azumi kinan barin ci da sha a wajen ɗauka insha Allah muna zuwa akan shi bayani da ikon Allah zai zo bi izin la'azojir